Allah ya kara mai lafiya Allah ya kara mai basira domin girma annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ci an gafa malam ga gwagwarmayar da sahabbai suka yi wajen tabbatar mana da wannan addini na musulunci na ce mutanen yau ba sa jin ko ba sa tunanin wayannan abubuwan ne suke gaba gada suke wa Allah
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yau ai na jin abul ala al-maududi na jin tun wajen 77 a ya rasu amma tun kafin ya rasu yana cewa duniyar musulmi yau ba abin da ya rage a cikin zukatansu sai sha'awa kawai amma duk wata manufa wadda musulman farko suka raya kanta babu ita yau shi sa addinin yake shan wahala ko kiran ake ga addinin to za ka ga mafi yawa akwai wata manufa da take rai da ake so a cin mata in aka yi karo da ita to sai ga an take shi a nan addinin waccan matsalar ake so a tabbatar sannan wannan yake jawowa kusan kamar hamayya ta shiga tsakanin mutane wannan yana kokarin ya danna wannan yana kokari da wannan babu wata manufa ta addini da kowa zai aje manufarsa saboda addinin ya kai ga nasara sannan neman abinci wannan mutum zai saka a bakin san an jima ya je zubar a masai in ya je tarar da inda masu kwasan masai suke zubarwa in ya zo ya wuce toshe hanci masu ilimi su ce masa in allah da kuke a guraren neman kudinku kun gan shi a nan kuke zuba shi shine wannan to wannan ita ce duk abin da ya saso wa addini in yi karo da matsalar mutane ta neman abinci to za su take addini su yi abinsu sannan musulunci ba a bashi lokaci na kai sai dai a bashi lokacin badangarci kowa sai ya gama abin da yake lokacin da ba shi da komai to za a yi wani harkar musulunci sai a zo a haɗu amma lokacin da kowa yake da wata buƙatarsa ta rayuwa to sai ba zai samu dama zuwa ce ana da abin yi to yau shi halin da ake ciki kenan shi sa musulunci zai wahala ya samu nasara a cikin al'umma da take da irin wannan tunanin shi musulunci sai da jarumai wanda suke tsayawa tsayin daka si abu saboda Allah shi musulunci yana karuwa ne da mutanen da suke cin abinci don su rayu ba mutane suke rayuwa don su ci abinci ba yanzu muna rayuwa ne don mu ci abinci shi sa kullum banda jin daɗi ba abin da muke nema irin abin da nake ta mamaki da mutumin yau wai kaza ce ba zai dafa ya kuma soya ko kuma sannan ya kuma kaɗa ƙwai ya tsoma ta a cikin sake toyawa kai daga jin masu wannan kai kanka ka san masu ɗabi'a mara lafiya ce masu son jin daɗi tun garin jin daɗin har sai juya zama jin daɗi ƙwai wannan za a zo a dafa bayan an dafa shi an ɓare kuma a sake tsoma shi a cikin ruwan ƙwai ko a sake toyawa to kowane abu a nemo kafu zabo a nemo wane ne a jibga ɗanɗano dai ake so a je to su ake a rayu don a ci abinci kullum tallan abuwa kaza abu iri kaza abu iri kaza abu iri kaza amma masu rayuwa don su abinci don su ci abinci don su rayu su warewar su daban duk abin da zai samu in lafiya wanda zai kare lafiya sa gini jiki ya gini a yi lafiya su yi aikin da allah kawo su duniya su yi to shi zai su akwai hoton sarkin kano alu da su na gwamatse su sarkin bidda su mahmudul bashir da muka je lakwaje muka je inda duk kabarwarin su yi aka bani hotunansu kusan yanzu ba a tsufa irin wannan a kai wannan shekarun ba a yi amma waɗannan mutanen masu wannan shekarun su ne jarumai a gurin yaƙi su suka wahal da turawa su ne za su fito su tafiya ta kilomita 300 a ƙasa ko a doki kuma su sauka a doki in doka da su kuma su yi kora to mun kai wannan maganar a jami'a na ce to ni na kasa gane wannan sai wani profesa ce min abu ɗaya ne suna raye suna cin abinci ne don su rayu mutumin yau kuma na rayuwa don ya ci abinci sannan suna da imani akan musuluncin da mutumin yau ba shi da wannan imani akan musulunci wani abin biyu shi ne to su wa'ancan duk sabon da kaga sun yi wannan wala suna cin abinci ne don su rayu sannan kuma sun yi imani wannan musuluncin shine hanyar rayuwa abinda Allah ya aiko annabi alaihi salatu wassalamu akai annabi alaihi jajirce ya rayu a kansa bai gudu bai ja da babu alaihi salamu bai taɓa canjawa ba da ya ɗar ibta ido a kan abin da irayu shimfiɗan nan tasa da yake kwana a kai alaihissalamu kamu biyu da rabe tsawonta faɗinta kamu ɗaya da ɗani ɗaya har ya samu ƙimma ta ɗaukaka ya mallaki ko ina ya ƙi maka ita ƙarfin ko a jaziratul arab har aka fita waje da farisa da rum aka fi ƙarfinsu amma bai canja wannan ba abincin da yake ci alaihi salamu tun farko har zama wannan shi yake ci bai taba cin abincin da aka surfa ba alaihi salamu duk abincin da zai ci da tsari to da suka ga akan haka yake bai canja ba bai kan iyalin sama da suka suka ce ai sai a ba su gyaran ɗaki sai aka ba su zaɓe wacce take so ta zauna da shi ta zauna da shi haka in ba za ta zauna ba a sake ta ko ce ta ce ta zaɓi Allah da manzo Allah sallama to da suka ga haka suka tabbatar akan abin da yake kai gaskiya ne ya yadda to su ma suka yadda abin gaskiya ne dole su taimake shi akan wannan abin ko da ya wuce za su taimaka wajen wannan addinin risalar ta komo kansu hakan suka yi kuma kafin aje shi rusum ya ce sadu dan abiwa kasim radiyallahu ya tura masa da jakadu yana so ya tattauna da su so yake ga irin hankalin musulmi domin tattaunawa da za a yi ana tattauna zai gane komai duk masani in aka yi magana da shi ɗaya biyu zai ga magana mutum da ya tashi sai rubuta sai tura masa rubi'i ibn amir saboda ƙwararre ne shi sai tura masa rubi'i rubi'i yana zuwa sai ya ce masa gani na zo sai me zo da ku sai ce allahu ibta asana mina ibta asana allah ne ya tashe mu ya raya mu amma me za mu yi farko dai wanda ya zo na farko ce musu ya ce da sarki in ka jahilta ko kuma ka take sani da gangan ka sani an haifi annabi a cikinmu ya tadda al'ummarmu a wargaje muna yaƙar juna ya haɗa kanmu guri ɗaya sannan ya ɗora mana risalarsa zuwa duniya gaba ɗaya in ka karɓa shi ne mun zama ɗaya da ko ba mu da bambanci in baka karɓa ba sai ka biya jizya in ba za ka biya jizya ba sai yaƙi ka kashe mu mu tafi aljanna mu kashe ka ka tafi wuta uwa mu da asara sai ce na ji sai rusun ya ce na so jere bi iya je sai ce Allah ibta asana linu khurijan nasu min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibadi Allah ne ya tashe mu ya turo mu ku fidda mutane ga bautar yan uwansu mutane zuwa bautar ubangijin mutane wa min zulmil adiyani ila adalil qur'an ku fidda mutane ga zalincin al'ada ku saka su kan adalcin alqur'ani ومن ديك الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة da hukuncin duniya mu saka cikin yalwatar duniya da yalwatar lahira in kuka karba mu da ku daya in kuka karba ba jizya in kuka karba ba yaki sai ce muhulatuna salasata ayyam na dauga muku kafa kwana uku sai ya ce kai ne babban su ya ce mu musulmi kamar hakoran targe shi muke da musulmi da hakoran targe shi abu ɗaya ne ina fata an san targe shi shine kum na taje kai da wasu targe shi yake ce masa kansa abu daidai yake ce haka muke almuslimuna tatakafa udima'uhum yas'abi zimmatihim adanahum wa hum yadun ala man siwahum su musulmi kamar hakorin matajin kai suke wanda ike koma baya idan akwai shugaban ƙasa shine ƙarshe to sai aka zaɓo ɗan gwagwaran dai aka ce ije a yarjejeniya da shi abinda ɗan gwagwaran dai yanke to shugaban ƙasa dole a kansa zai zauna shi ne su abi zimmatihim adinahum wahum yadun alaman siwa su hannu ɗaya ne akan wanda duk ba su ba daga jin haka rasul sai ce mun faɗi wa'annan ba za su yaƙo ba al'ummar da suke da irin wannan salon aka suke rayuwa tamu ba haka take ba in wani ya fi wani shi kansa shine kwamandan sojojin kasar amma ba a bakin komai yake ba saboda bawa suke ganinsa sai ce shi kenan je ka sai ce a sake turo masa wani aka turo masa wani bai san abin da wannan ya faɗa ba shi ma irin sai gaya masa ya ce a sake turo masa wani shi ma aka sake turo masa ya sake gaya masa to daga nan ma'anawiyarsa ta faɗi ya san ba za su yi nasara ba dole sai musulmi sun karya su saboda abin da annabi sun ɗora al'ummar a kai a ƙarfan foundation aka ɗora musulmi shi yasa suke nasara yanzu ku duk an sauka daga wannan foundation ɗin kufiya ma an jahilce shi ko son zuciya dai ya shiga amma sha'awa ita ce ta mallake tunaninmu ga baki ɗaya yanzu shine waka mun Allah ya sa tunani da imani ya tsaya aka ɗanɗani sira ta annabi alaihi salam to shine musulmi za su iya da ruhin da za su iya gyara tsakaninsu su gyara abin da yake tsakaninsu amma yanzu gyaran tsakaninmu ma ai ba ƙaramin aiki ba ne domin gabar da take tsakanin musulmi da ƙiyayyar juna a yanzu ba ta tsakanin musulmi da kafuri ƙiyar da muke wa 'yan uwa ba mai kafurai ita ƙyashin da muke wa 'yan uwa ba mai kafurai shi in kafuri ɗaya zo ya buɗe wani abu zai sana a cikinmu za mu zo mu ta siye in namu ya zo sai mu haɗu mu karya shi to wanda a junan ma a sana'a mu yau da gobe ya muke in musulmi ya zo yana yin wani abu musulmi ne zai je ba kafiri shawararin yadda zai kare musulmi haka ake ta yi to don haka ba wanda za mu yi a yanzu sai mun da kan hanyar wayancan su ku hanyar da za a dawo ba abin da zai gyara musu abin da ya gyara su su kuma abu ne ya gyara su ya ƙini da kuma tsantseni yanzu da tsantseni ya same mu kowa ya fita harkar neman kuɗinsa ma'aikaci ne ɗan kasuwa ne ko mai sana'a so yake ya samu ta hanyar halak yana tsantsenin cin haram ko shubha to za ga al'umma ta gyau sannan yana da yaƙini akan abin da annabi alaihi ya faɗa cewa sata mutu na kamata namuna za ku mutu kamar yadda kuke yin bacci wasu tub asuna kamata staki zuna za kuma a tashe ku kamar yadda in kai bacci kake farkawa lallai haka za a tashe ka bayan mutuwa sannan wa inna hala narun abadan aula jannatun abada in aka tafi can wuta ce har abada ko aljanna ce har abada haka annabi sun yi fara mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Allah ya saka da alheri karakalawa bari makaranta wannan tambayar guda ɗaya sai mai addu'a wannan yana cewa karakalawa yanzu a cikin bayanin karatu mun ji gudunmawar da shi sa'adu ya bada da kuma sauran sahabbai ce to wannan yaƙi da takobi ne to yanzu kuma ba a yaƙi da takobi to wace gudunmawa za su bada
ai yaƙi akwai iri-iri ne alabar bare da yaƙin da ya fi kowanne yanzu ko in ce tintina duniya ta fito da sababbin salo-salo na yaƙar musulmi salo-salon da aka fito da su ko na yaƙar musulmi iri-iri an yi salon yaƙi na gwada 'yar ƙashi mafiya ba a nasara da musulmi to sau da sai aka fito da tsalo na yaƙi albarida shi ne yaƙi na a canje tunanin mutum sai a canje tunanin mutum a cire masa aƙida to yanzu shi aka wa musulmi mafi yawan musulmi yau an raba su da musulunci abinda da za su ɗaura ɗamara su yadda su shahada akan tabbatar da shi to su ne za su ce ba su yadda da shi ba so da an gama yakar musulmi a kan wannan yanzu tunanin 'ya'ya mata na musulmi ya bambanta an canja tunaninsu mafi yawa daga kan abin da annabi alaihi ya zo da shi akan wani abu suke tafiya samari matasa tunaninsu mafi yawa ya sauka daga kan tunani na hankali da yadda annabi alaihi ya zo da shi wani tunani ne sabon salo span wato wato sabo garanda aka dora su akai to me wannan wata gudunmawa zai ba musulunci a lokacin da shi kansa shi ke rusa musulunci kuma yake gaba da musulunci duk abin da izo in yi kauro da son zuciyarsa kowane iri ne to zai take shi kai a yau a yanayin da matasa suke maza da mata da yadda musulmi suke annabar rahama alaihi salatu wasalam a bakin komai ike ba in yi abin da ya shafi annaba su in yi karo da masalaha za su yi tawili su take abin da ya shafi kimar annaba su ba abin da ransu yake so to wani wani wace gudunmawa suke nema yanzu su ba gudunmawa yanzu shi ne kokari a canja wannan mutane su canja tunani su fahimci an yanke tsakaninsu da musulunci tafiya suke fagan-fagantu kuma duk lokacin da aka sauso share su ba zai wahala ba so da babu allah tare da su sai an dawo an canja fahimta an gane menene musulunci ko an gane me ya kamata mu yi tukunna sai inda wannan ne sannan za mu zama mun san kanmu sannan mu so junanmu don mu san mu so juna ba za mu shiga aljanna ba ba za mu yi imani ba mu imani ko za mu shiga aljanna ba to sai akwai irin wa'annan sai mun yadda mun zama gangar jiki guda daya sai mun yadda cewa annabi alaihi salamu wannan nauyin nasa da Allah ya daura masa mu ne yanzu yake kanmu za mu za mu daura akai akwai wani wata zamanin daular banal abbas yaƙi za a tafi wata mace ba ta da ba ta haihu ba talaka ce ba ta da komai ta rasa mai za ta wa musulunci sai ta je ta saƙa rumi rumi irin na da mata suke shigin irin wanda ake sa a jikin kuta sai ta saƙa ta saƙa da ta sai samu kwamandan sojojin sai ta ce masa allah ya shaida ba ni da ƙarfi saboda na tsufa ko in fita in taimaka muku da ba da ruwa ba zan iya ba ko ban haifi ɗa ba balle ba musulunci ije wani abu sannan ba ni da wani abu da zan iya barawa a je a yi saboda ka ga wannan rumu a jikin linzamin dokinka da allah ka ɗan lanya ta ci ka ɗan kewaya shi ka je ka yakin watakila allah ya dubi rashi na yi min ahuwar ban taimaki musulunci ba akwai yau mutane suke jin ba su taimaki musulunci suna jin allah zai tambaye su kuma wallahi kowa sai allah tambaye shi kan addinin nan wannan ta yi saboda ta tabbatar Allah sai ya tambaye don Allah ce wasa tusalu inna hadha la zikrun laka wa liqaumika shi alqur'ani daukaka ka ci daukaka al'umma ce fa sawfa tusaluna sai an tambaye ku akan sa ne shine tawowa mutane su fahimta sannan kiwuya ta shiga yanzu in ka je makarantu a iya birnin Kano kawai wanda ake karatu malamin tun asuba zai zo yana ba da karatu sai a kai sha ɗayan rana wa'annan su zo su fita su tafi kasuwa sama a tafi aiki ana yi ana yi har rana ta yi in an yi azahar a dawo akwai masu yi in an yi la'asar a da a yi har zuwa magariba in an yi isha a dawo akwai masu yi mafi yawan zan makarantun yanzu da 'ya'yan suka gaji gurin yanzu sun ba da shi haya tebul tennis ake su karantu sun mutu sai ɗaiɗaiku makarantun allo sun mutu duk duk irin wannan ƙarfin halin mutum ya tsaya na ba addini gudunma ba wanda zai iya wannan saboda yana da wani abinsa na rayuwa da yake tafiya a kansa ba zai ba ba halin da musulmi muke ciki kenan a yau halin da muke ciki kenan a yau to sannan aka shirya wa musulunci wani abu ta ƙarƙashin ƙasa ba ma iya ganewa ama iya ganewa yanzu abubuwa suna nan an ciriyo su kwata gwangwama kamar wutar daji yake bi makarantun ƙur'ani daga jin wannan kasan wani abu ne daga ƙasa amma abin da nake tsoro ni na san ƙur'ani ba wai na iya shi na san matsayinsa a gurin allah na san alkawarin da ina kare wannan littafi wallahi wallahi duk wanda isa ƙur'ani a gaba ko yana sana ko bai sani ba to ƙur'ani ba zai karɓi wannan ba ubangiji tsarga mutane zai a ƙasan nan an yi wa masu karatun ƙur'ani kwatankwacin wani aka dinga faskara alluna ana abu me ya ƙare waɗanda suka yi wannan sai da ta kawo duk an musu kisan gilla kuma ƙasar ba ta samu lafiya ba sai da aka yaki wancan abin shi ya ja wannan to yanzu an ta samu wani abin da ba adalci ba in adalci ne a tsaya a duba ƙur'anin nan shi ya ce mafiyan duk bala'in da yake tasowa ƙasar nan waɗannan makarantu suke addu'a Allah warware aure kuma har yau har gobe a cikinsu akwai wanda duk abin da ya roƙi Allah yau sai ya yi amma ba za su yi ba in aka kai wani bango wallahi zai yi a cikin hankali da lumana da hikima da masu hankali a cikin tsari sai a warware duk abin da ba shi da kyau sai a karkaɗe shi mai kyau sai a tabbatar da shi a inganta shi amma bai ya taso da cin mutunci da kamo da wawura da nuna wa kafa ya labarai ba daidai ba ne wani ni na san wannan littafi ba a yi masa hawan kawara allah ya bari kuma allah ya fi kowa ƙarfi kuma ina sake gaya mana duk abin da ka sani yana tafiya a duniya akwatin talabijin ne akwatin talbijin duk abin da kike ganin ana yi gaske ne a cikin akwatin ne daga tashar can inda ake saka abin nan ne to inda tashar take al'arshi ne kowa a ga dama a cire shi sai a cire shi ko a ga dama a kauda shi daga duniya sai a kauda shi kowane irin tsari ake so a kawar a canja wani in dai mai al'arshi ne zai iya ba kifta ido ta yau abin sa kura so haka mai hattara da irin waɗannan abubuwan da suke tasowa ba alheri ba ne a tasamma alkur'ani gadan-gadan ba tare da an nutsa ba zai tarbi wannan littafi to wanda shi nake jan hankalin mu lallai sai mun yi hattara sai mun yi hattara fito da hanyoyin da za a inganta abu in an inganta shi zai tafi wa'yansu da suka karɓi wannan suka inganta su da abin ya tafi sun yi abu mai yawan gaske sun samar da abuwa mai alheri mai yawan gaske sun samar da hafizan ƙwar'ani tare da ilimi waɗansu sun zama hafizai kuma likitoci waɗansu hafizai lauyoyi duk ana nan ana wanda ya kamata a ce an yi ƙoƙari an yi to sai abi ita daidai sau da ina jan hankali ban fiye son yin magana wato wajen ba ga ahalin abu ba ta ba hanyar da zan iya ganin wanda zan ga ne sai tana shi ne yasa kawai na faɗa a kurin wannan hanyar da zan iya faɗa kenan nasiha nake yi ba mai ilimi bane ne ba kuma kowa bane gurin Allah subhanahu wataala amma na jan hankali akan mai hattara masalaha ta ce masalaha ku ce masalaha kowa ce masalahar ƙasar ce a cikin abin da nake faɗa Allah sa ai hattara Allah sa a lura Allah sa a kalli abin da nake faɗa Allah ya sa aiki da shi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam